أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سؤال بركة الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مو مجلسين شابقي وما دوريا أكم مجلسين شاشدة أولنا رانا تا الحميس sha uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ranar ɗaya ga watan goma miladiyya dubu biyu da ashirin domin ci gaba da karatun littafinmu na hibzul umri na babban malami al'imamu al-hafiz abdulrahman ibn ali ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi littafi mai mahimmanci wanda yake batu akan mahimmancin lokaci da kuma tsadarsa da kuma jawo hankali da nusantarwa da yin seti ga ɗan adam cewa ya kula da rayuwarsa kai yi wasa da ita muna ƙarshe ƙarshen littafin a inda babban malami al-imam al-jauzi rahmatullahi alaihi yake mana ɗauraya yake mana ɗaurayar darasi ga baki ɗaya kuma yake bayani akan mahimmancin kuruciya a matsayin marhala ko mataki na rayuwa wanda ya fi kowanne tsada matakin da ya fi kowanne tsada da Allah ta'ala ya ba ɗan adam shine sun maji alamin ba da za'afin kuwatan bayan rauni sai Allah ya samu mutum ƙarfi to bai kamata musulmi mai hankali ya zama yayi wasa da wannan lokacin nasa ba musamman na ƙuruciya ya ɓata shi kamar yadda da yawa daga cikin matasan mu Allah ya shirye mu gabaki ɗaya suke sakaci a game da wannan lokaci Allah mu da ku suke ba mu ikon gyarawa الإمام الجوزي رحمة الله عليه يتي قال أبو بكر بن عبيد حدثني محمد بن سهل الأزدي عن الحيثم بن عبيد قال سمعت خويل بن محمد بن محمد وكان عابدا شي ونن خويل بن محمد دين ɗaya daga cikin Ubad ne na ƙasar Basra Basra ta Iraq Basra ta Iraq To, al'imamu Ibn al-Jauzi ya kawo ta wannan bayanin takaitacce yadda yake a nan haka ya kawo shi a cikin sifatu safwa, bai ƙara wani abu bayan wannan. Yake cewa, ka anna huwailan ƙadwa ƙafalil hisabi, yana magana da kansa, yana buga misali, ya ce, kamar ni yanzu ni huwailu ibn Muhammadin, ka ce gani nan na tsaya a filin hisabi Allah zai min hisabi. Kamar gani nan na tsaya za a min hisabi. Faƙila lahu sai aka ce mini ni huwailu, ya huwailu na Muhammadin, kamar Allah na ce mini ya kai huwailu ɗan Muhammad, ƙad ammar naka sittina sanatan, mun rayar da kai shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai har sittin. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace amaru ummati ma baina 60 wa 70 kamar kuma wancan hadisin azar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu hatta balaghahu 60 sanatan fama sana'ata biha to me kai a cikin shekaru 60 din nan wannan darasi ne mai muhimmanci fajumi a naumu 60 sanatan ma'a qa'ilatin nahari sai aka tattaro mini baccin da nayi na shekaru sittin. na dare, ma'aƙa'ilatin nahari tare da kuma ƙailula da na riƙa yi, baccin ƙailula da na riƙa yi na rana. Wa iza qit'atun min umri naumun kawai sai na ga wani yanki na rayuwata to gabaki ɗayansa naumun bacci ne bacci ne wa jumi'at sa'atu akli sannan aka tattara awannin da nayi na cin abinci su kuma akwai wanda in ya zauna abinci awa biyu yake wani ya ci ya awa uku yana breakfast fa idza qit'atun min umri qad zahabat fil akli sai ga wani yanki na rayuwata ya tafi ga baki ɗaya ne wajen ci thumma jumi'at sa'atu wudu'i sannan kuma tunda na cika yawan rihi da zuwa bayi zan yawaita alwala sai aka tattara lokuta na na alwala fa'iza kit'atun min umri qad zahabat fiha sai aka ga wani yanki na wani yanki na rayuwa ta ya tafi ne a alwala kaga wannan ma abin arziki ne duka summa nazartu summa nuzirat fi sa'ati ko summa nazartu fi sa'ati kenan da kansa sai na tsaya kuma na kalli sallata fa idza salatun manqusatun wa sawmun munkhariqun sai na ga sallar da na yi tawayayya ce ya kaɗan ce wa saumun munkhariqun sannan azumi ne wanda ya kasance da abubuwan da ba su da amfani sun huhuda shi shine munkhariq sun shiga ciki azumi ne ana yi ba ana ana asawmu anil akli wal wal shurb amma ba a yin asawmu anin namimati wal ghibati wal kadhib fama huwa illa afuwallahi aw halakatu kawai sai na tsinci kaina ba abin da zan sama in ba Allah madaukakin sarki ya min yafiya ba aw halakatu ko kuma kai halaka ta tazo wuta wuta قال أبو بكر بن عبيد وحدثني رجل من قريش أبو بكر بن عبيد دنشن دا أكا كاومنا مغانا سب يفار كاوم مغانا سي أكا تشي ياتي ɗaya daga cikin mutane ƙwarishawa ya ban labari. Zukira annahu min waladi talhata ibn Ubaidillah. An ce shi wannan ɗaya daga cikin ƙwarishawan da ya bani labari ɗaya ne daga cikin jikoki na talhata ibn Ubaidillah. ɗaya daga cikin al'asharar mubasharu na biljannati ko? Ƙala ya ce, Kana taubatu bin sammati, babban malami da ake ce mashi taubatu ɗan asamma bin rakati ya kasance a rakka. Rakka gari ne kusa da Furat, kamar yanzu misali mutum ya ce Victoria Islands a Legas. Gari ne kusa da ruwa. To shi ba shi al-Furat ruwa ne ba teku ba. ruwa ne mai daɗi shi yasa ma ake ce mishi alfurat ai dama ruwa kala biyu ne akwai ujaj akwai furat furat shine ruwan daɗi wa asqainakum ma'an furatan ai wa asqainakum ma'an azban maka shayar da ku ruwa mai daɗi to shi yasa sai ake ce mishi alfurat ruwa ne shahararre a Baghdad a Iraki to wannan garin na Arraqqa kusa da shi yake kusa da bakin ruwa yake wasu kuma suka ce a raƙa suna ni'am na dukkan wani gari wanda ruwa ke gari duk gari ne wanda ruwa ke kwanciya a cikin gari in ruwa na zuwa an yi ruwan sama ko kuma ruwa dai akwai magudanar ruwa na kwantawa ma kana fihi alma'u munbasitan duk garin da ya kasance ruwa na kwanciya a cikinsa shine suke ce mishi raqqa to shi wannan malami taubatu ibn samma ɗaya daga cikin al'ubadu zuhad ne yana garin wannan garin da ake ce mishi arraka wa kana muhasiban li nafsihi kullun yana ma kansa muhasaba yana tsayawa ya binciki kansa ya ga me yayi tun daga safiyarsa har zuwa darensa ya lissafa yau me yayi wannan ba karamin abu bane da take taimakon bawa ya lissafa ya ga yau me yayi a cikin awanninsa 24 me ya gabatar na aikin alkhairi ya yi karatun alkur'ani ya yi kiyamun laili ya kyautata ma iyayensa ya kyautata ma makwabtansa ya kyautata ma duk wanda ya cancanta ya kyautata ma iyalansa wa ya faɗa ma magana mai kyau waye ma wa'azi waye ma nasiha waye ma umarni da abu mai kyau waye hana abin da ya zama ba shi da kyau sannan shi ko me ya bari na saban Allah wanda da jiya yayi amma yau Allah ya taimake shi bai yi ba wannan muhasaba kenan fa hasaba sai ya kirga lafazin hasaba shine adda kirgawa an aka ce hasiba kuma zanna kenan shine can nabiga yake cewa fa hasabuhu fa alqawhu kama hasabat eh hasabat fa idha fa idha huwa ibn 60 sana sai ga ya kai shekaru 60 a shi a duniya fa hasaba ayyamaha sai ya tsaya ya kirga kwanakin nan da ake da su kwanakin da ya yi fa'iza hiya ahadun wa ishiruna alfa yaumin wa hamsu mi'ati yaumin sai ya kirga sai ya ga ya yi kwanaki dubu ashirin da ɗaya da kwanaki ɗari biyar dubu ashirin da ɗaya da kuma kwanaki ɗari biyar shi ne wannan sana hijiriya kenan ya ƙirƙirga ya ciccire abin da za a samu wani watan ya nukusani wani watan kuma ya cika amma da watannin sun cika zai zama shekara dubu ashirin ne da ɗaya da kuma shekaru ɗari shida amma an cire ɗari saboda shaharu haka za wa haka za wata zai iya kasancewa sittin da tara zai kuma iya kasancewa talatin a shekara ta musulunci to mutum ya lissafa shekaru sittin zai gani zai ga misali a ce an sassamu wasu kwanakin wani watan bai cicika ba ya yi 39 ne 29 kai bai cika ba to shine aka samu wannan ragowar amma a ka'ida shekaru 100 shekara 60 zai ba mutum kwana 21,000 da kwanaki 600 ne cif cif to dai lissafa ya ga waɗannan kwanakin da yi fasaraha kawai sai ya ihu wa ƙala ya ce ya wailati ya bala'ina ya bonina a lahira alƙalmalika zan je in haɗu da Allah Ubangiji na bi ahadin wa ishirina alfa zambin da zunubai ɗai ɗai ɗai ɗai har dubu ashirin da ɗaya kaga ya cire ma ɗari biyar ɗin kenan yana nufin a ƙaddara cewa kullum sai ya sabo ɗaya kullum sai ya sabo ɗaya to in kai shekara ɗari in kai shekara sittin to kana da in kullum zunubi ɗaya mutum zai kenan yana da zunubai ko dai ya kasance dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida ko kuma da ɗari biyar ce ihu wallahi wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne kaifa yaya wa fi kulli yawmin asharatu alafi zambin alhali a kowace rana sai na yi dubbannin gomomi na zunubai mutum zai iya kirga zunubin da ya yi ما بين ذنب عينيه وذنب لسانه وذنب يده وذنب رجله duka waɗannan a'adha ɗin da suke aiki kowanne yana da zunubi kamar yadda kowanne kuma yana da ladan da zai yi kullu sulama bin ibn adam alaihi sadaqa to haka alaihi zambun kuma duk wata gaba a jikin dan adam to tana da ladan da za ta yi kuma tana da zunubin da za ta yi Allah ka tsare mu sun makara marshiyan alaihi daga nan kawai sai ya faɗi su ma fa'iza huwa maitun ana duba sai aka ga ashe ya mutu ba sami uka ilin ya ƙulu kawai sai aka ji wani yana faɗa ba a san kowaye ba ya laki raqdatun ila alfirdausi al'ala ya laka raqdatun ila alfirdausi al'ala ya kai wannan bugun da aka maka ka mutu to ilal firdausi laula ba inda za ka tsinci kanka sai a aljanna madaukakiya haka limam ibn abid duniya ya ambata a cikin muhasabatun nafs so da kaɗan adam ya rika kansa muhasaba kullum ba wai muhasabar da ake cewa an shekara sabuwa ta zo ba kullum ake buƙatar mutum ya makan shi muhasaba kada ashirna fi hadha alkitabi ila ma yaqfi fi ma qasadna lahu haqiqa mun ambata mun yi nuni nuni ne domin alimam aljauzi da ya gana ma sai littafin na ya ninku ya kai su ashirin ɗinsa ko ɗari yana da abin da zai faɗa mana amma fakta sarahu yasa shi ya zama ɗan taƙaitacce to haƙiƙa mun yi nune fi hadal kitabi a wannan littafin ila ma ya fi zuwa ga abin da zai isa fi ma qasadna da cikin abin da muka yi nufin mu rubuta wasiyarul mujtahidina kathiratu ka sani tarihin malamai masu ƙoƙari masu ƙwazo wallahi tarihi ne mai yawa wa inna ma zakarna nubzatan min ummahati siri wal ma'ani sai dai mun ambaci wani dan tsakure ne daga cikin asalin uwaye na sirori da kuma ma'anonin abin da muke son a fahimta amma ba mun ka maka duka ba siyaru siyarul mujtahidina ai ma aktharaha faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ya yi nufin ya shiryar da shi to ya shirah sadarahu lil islam sai ya wanke masa zuciyarsa sai ya zama zuciyarsa ta kasance ta karɓi musulunci ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki a kishi ya haka wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haradan ka'annama yas'adu fis sama'i wa yustahabbu liman nazara fi kitabina hadha mun so ana so duk wanda ya gama duba wannan littafin namu ya karanta shi ya fahimce shi an yudifa ilaihi kitabal uzlati to ya ɗauko littafin al'imamu al-khattabi ya karanta littafin al'uzla littafin al'imamu al-khattabi ya karanta shi shi ba fa innahu aslun fi mubadaratil umri domin shi ma asali ne a game da abin da ya shafi yin gaggawa wajen cin gajiyar rayuwa to ya karanta wannan littafin wa kitabal ikhlasi sannan kuma ya karanta littafin al-ikhlas littafin al-ikhlas littafin al-imam ibn abid duniya ya karanta shi fa huwa aslul usul domin al-ikhlas shine aslul usul shine tushen tuwasu wa alaihi yubna kullu amal akan sa ake gina kowane aiki in hasuna hasuna ma'ahu al'amalu wa in sa'a sa'a ma'ahu al'amalu in yi kyau aiki zai yi kyau in kuma ikhlasin mutum bai yi kyau ba to shikenan nas'alullaha azza wa jalla tawfiqan muna roƙon Allah ya datar da mu ya harisuna tawfiqi datar wadda za ta zama ta tsare mu min zalal daga zamewa wa yahussuna 'ala al-jiddi wal ikhlasi fil 'amal sannan kuma ya mana ingiza ya ingiza mu 'ala al-jiddi zuwa ga ƙwazo wal ikhlasi da kuma yin ikhlasi yi dan Allah fil amali a aiki wallahu al-muwaffiq Allah shine mai datarwa intaha kitabu hibzil umri littafin da aka rubuta shi domin bayani akan kula da rayuwa da lokaci ya ƙare li'abil faraj ibn al-jawzi rahimahullah littafi ne na ibn al-jawzi abul faraj rahmatullahi alaihi a asali a wata nuskar an sa wa tamma littafin mun gama shi ne zuhura yawmil ahadi a azahar ɗin ranar lahadi ثامن عشر ذي الحجة الحرام shi wanda ya nuska kenan yake bayani yake cewa a sha takwas na watan zilqa'adatil haram zilqa'ada sanata alfin wa mi'atin wa ihda wa ishirina bi makkatal musharrafati a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya a makka وكتبه العبد مصطفى بن فتح الله الحموي الشافعي عفى الله عنهما بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wanda naskhan littafin shi ne rubuta wannan karshen wannan littafi kenan na al-Imam al-Jauzi rahmatullahi alaihi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ɗaukar wani littafi nasa mu karanta ba da daɗewa ba da izinin Allah domin littafin al'imam lalljauzi rahmatullahi alaihi cike suke da fa'idoji cike suke da abubuwa masu mahimmanci na tarbiyya tarbiyyar zuciya tarbiyyar rayuwa tarbiyyar komai Allah madaukakin sarki ya taimake mu in Allah ya ba mu iko nan gaba za mu karanta littafinsa laftatul kabad fi nasihatil walad littafi ne wanda ya kasance mai mahimmanci sannan kuma za mu ɗauko littafinsa insha Allah ta'ala alhassu ala hibsil ilimi littafin da ke kwaɗaitarwa a game da haddace ilimi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila liqa'in akhara bi idnillahi ta'ala